بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمم وننزل الملائكة تنزيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya saki dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda ma kwana a jiya mun kwana a cikin suratul furqan a aya ta 24 wanda yau za mu tashi aya ta 25 kenan shine fadar Allah madaukin sarki wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil gamami wa nuzilal malaa'ikatu tanzila shine sai Allah madaukin sarki yake cewa wa yawma atanka ambata ranan da tashaqqaqus samaa'u sama za ta kikkice ta tsatsage shine kullu sama'in kowace sama gaba ɗaya tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai bil gamami watan tare da kuma giragizai dukan su za su kikkice wani zilal mala'ikatu sannan kuma za a saukar da mala'iku min kulli sama'in mala'iku na kowace sama din za a saukar da su wa tanzilan saukarwa din to almulku yawma izin الملك يوم يجب الملك يوم يجب حق للرحمن وكان يوما على الكافرين asira.
ah saboda haka sai ubangiji mudauki sarki yace almulku to mulki wannan rana da rana alkiyama ran da sama za ta kice din nan yawma izin alhaq wato yawma izin wannan rana alhaqu to lirrahman wannan mulki a ran nan mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai babu wani mai iko wato abin da yasa ake cewa sai aka kebance cewa ran nan wato mulki yana ga Allah to kuma gashi ga ka'ida an sani ba wai sai ranar tashi alkiyama ba ai koyo shi din ma ai mulki ga Allah yake ko to me yasa an ka ce sai wancan ranar sai malamai sun ka ce to ai abinda ad dalili saboda nan duniya ga yanzu akwai masu mulki ai akwai wanda Allah ya ba su aron mulki din saboda haka za ga wani an nada shi hakimi wuri kaza wani kuma an nada shi watan sarkin gari kaza ko ga sunan dai masu mulki din don haka tun da nan ne akwai wadanda Allah ya ba aro na mulki da shi yasa sai ya zama amma da shi alƙiyama ranar duk kowa to ko da zai tashi kowa ranar duk an tube shi daga ranar an mai ritaya za ka ga kowa ya tashi kowa an mai ritaya ba shi ba wani mukami a ranar ɗin an tashi alƙiyama ranar shi ubangiji ta baraka wata ala shi kaɗai ne wanda yake mai mulki za ka ji ubangiji zai rika magana cewa limanil mulkul yau limanil mulkul yau wa adda mulki yau yana shela yana tambaya wa ina mai wani mai mulki amma lokaci ina ba ba shi don ba mai motsawa a to gaba ubangiji kana ɗaga hannu kai mai mulki ne ai ba wannan ba wai yau inda za mutum kamar sai a ce hakimi na wani wuri ko sai je irin fadar sarki na kamar a ce munan zamfara misali a ce sarkin zamfara gaba ɗaya misali sai hakimi na wani wuri ya zo fada wannan sarkin zamfara misali to ai kaga ba magana ce yana da mulki ko za ka shi ma dawo talaka da ya zo can wajen misali to haka abin yake to a ballai ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka da zala aka zo nan to babu wani mai mulki wanda zai motsa a nan duniya da ne Allah ba da aron mulki din ga wasu kuma wannan mulkin da Allah ya bayar watan rahama ne kuma yana da fa'ida yana da amfani saboda shi sarki yana ana cewa cikin hadisi sarki watan inuwa ce ta Allah wai ma'ana shi ne duk wanda an ka zalunta sai rugo da gudu cikin wannan inuwa ta Allah din ya zo a kwato mai haƙƙi ne misali saboda haka shi yasa kaga shi wanda a shugaba din ya zama wajibi gare shi ya adalci dole ba ne in wanda a shugaba bai adalci ba to ran tashi alƙiyama ko da zai tashi daure zai tashi ba daure zai tashi cikin maruruwa adalcin da yake zai bishe ku kwance shi in ko bai adalcin ba sai a ce to Allah ya sauke ku to saboda haka sai ya zama wato ana son ya zama wajibi ga shugaba ya adalci su kuma talaka abinda wajibi gare su mai biyayya ya zama duk in abinda zai cewa in dai ba na saba ma Allah bane ko kuma wanda ba na daidai ba ko wani ina abin in dai ba saba Allah bane wannan in ba na sabawa Allah bane to shine sai ya zama ya zama wajibi a mabiya amma in na sabawa Allah ne kam nan kam la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq shi kuma amma in dai ba sabawa ya zama wajibi a mabiya shi kuma ya zama dole ya yi adalci a tsakanin talakawan shi kuma nan kaga duniya ai mulkin yawa gare shi wani salauta ya kai ta wani yanki daga cikin wani gari wani salauta ya kai ta garin dunkurungun gaba ɗaya wani za ka salauta shi ta kai ta watan local government gaba ɗaya wani salauta shi ta jihar dunkurungun haka za ka gani abubuwan wani ma ta ƙasa ga sunan haka daban-daban kowanne dai da adadin girman mulkin nashi wani ma sai ka isko duk gaba ɗaya ba ma salauta wani gida ka ba a gida ne don gidan ka kai ma sarki ne ai ka ka'ida da matanka da 'ya'yanka dole su ma biyayya don kai ma matsayin sarkin su kake a gurin in sun ka kima biyayya su ma cikin sa'a Allah suke da kana da mata ko mata wadda ba ta ma biyayya cikin sa'a Allah take in kana da dan da shi ma ko daya wadda ba su maka biyayya su ma cikin sa'a Allah suke kuma kowanne daga cikin su zai iya bakan shi la'anta da tsinuwa domin duk matar da ba ta biyayya ga mijinta duk ibada za ta Allah bai son bai son ibada ta ta dole sai tana biyayya ga mijinta in ya zama ta biyayya ga miji to duk ibada za ta yi Allah bai karba ba za a karba ba kaga ba yana da hadari ko mata musamman suna dauka wanda sauki fa suna ta ganin kaman rena miji kaman wani abu ne wanda yake na in ma basu yi ba kaman basu ma ida cika mata din ba wasu haka suke kallo sai ta gani in bata ma miji ta walakanci ba kamar da saura bata cika mace ba kenan to ba haka lamarin yake ba kuma wanda ta cika mace daidai shine wanda ba ta ma miji ta walakanci mai biyayya ga miji domin waɗanda an manyan matan na gaskiya ai za ka isko koyon shi abinda an ga su da cikin nuna biyayya ga miji in ka ɗauko tun daga sama cikin matan sahabbai misali ka ɗauko daga matan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga za a ya suke haka biyayya saboda to su an manya sai da Fatima shugaban mata aljanna gaba daya radiyallahu anha haka da sauran dukkan wasu manya manya mata da an kai da Allah zaka isko abinda suke biyayya ga mazan su to sai ya zama duk matar da ba ta da biyayya ga mijinta rashin kunya da rashin mutunci da sakin maganganu na rashin ladabi da rashin mutunci ga mijinta to duk wacce take wannan duk ibada take ma Allah ba zai karba ba kuma in mata wata ibada can baya din ba duk ibada ta roshi gaba daya manzala salama yana cewa ya gani a cikin aljanna da ya zo wuta kai ya ce ya ga waɗansu mata an jawo su an rataye su da harshe su ana ce masu azaba mai tsanani har manzala yake tambaya wai su waɗangana ne ya me yasa ake masu wannan azaba sai manzala salama sai aka ce mashi ai abin da ad dalili saboda su ne masu cuta ma na'am a wai saboda suna suna suna cuta ma mazan su da harshe shi ad dalilin harshen nasu an ka jawo ya tsayi yanda ka san igiya da shi an karataye su da shi ana masu azaba wai saboda suna cuta ma mazansu da harshe amma yanzu kaga gaskiya mata sun dauki abun wannan abu mai sauki sun dauki abun ba wani abu ba suna ganin kawai dai duk macin da bata zama irin wannan fitsararra din ba dai ita dai kawai za ta ga kamar da sauran ta kenan ita za a ga kenan kawai bata ida kammala ba to abinda aka kammala a wajen Allah don nan duniya an ce lalle wani ya kai mara kunya ko ya kai kaza aikin banza ne in dai ba Allah ya shaide ka ba abinda ake kyawo shine zama Allah ne ka shaidonka abu ne mai kyau kai kai wanda Allah ya kaso Allah kuma ya shide kai ma kikkiawan abin da to wannan shine wanda zai amfani ka amma in dai ba haka ba to aikin banza ne abin da ake so dai ka zama na kware yanzu misali shin duk inda za a gane dole shin koyar da ake huskanta din wannan shin duk duka shekara nawa za a yi duniyar ma gaba ɗaya yau yan mace misali tana auren miji kila a ce sun shekara goma tare misali ko goma ɗaya sun kai kaga in an kai lissafa da sai an samu dai akalla ta kai shekara talatin ma ko to shekara talatin nawa da saura ta yi duniya ta yi gudu da yawa ta ƙara talatin ɗin koko kuma ba lalle kila tare din ba kila ma wani cikin sun ma ya rasu ya ba wani din to yanzu misali abinda ta yi rabi to kuma rashin mutunci nami kuma ka kamata ya sauran shekarun da sun ka rage din ta yi kokarin ganin me ya kamata ta tsara dana aiki na kwarai shikenan wanda zai amfanta a lahira in ta zo amma in zama misali ta an zo to balle ma irin zaka ganin wata ba ma wannan ba zaka ga irin wanda ta kawo mijin nata rashin mutunci ba magana shekara goma sun kai shekara kusan talatin suna tare amma har yanzu ta ƙi hankali ta zama mai biyayya ga mijinta ana samun irin su aiko sai haka gashi kuma sun ƙi biyayya har yanzu ga mazan nasu yanzu misali mace ta shekara talatin tare da mijinta kana tunanin ya zama an aure da ita na shekara nawa kenan ai komai an kai mata aure nan irin da aka yi na latsi nan dole ta kai shekara goma ko to ta shekara talatin tare da shi nawa annan arba'in kenan to to ka to ka gani to to kaga shekara arba'in yanzu misali ta shekara arba'in to yanzu nawa ya rage ta mutu goma kila ko ishirin an yi gudu da yago shi kenan an yi da yawa a ƙara ishirin nan gaba kaga ta an ka raba uku ta yi kashi guda ta yi kashi biyu cikin uku kenan amma kuma yanzu ta ka zazzaga rashin arziki ga mijinta kuma kaga ba ba wata riba ciki gaskiya don haka gaskiya hatsari ne mai- mai mai munin gaske maza Allah ya ce duk ya isko mata sun fi yawa a cikin wuta har sahabbai suke tambaya "Ah, ya- ya maza Allah mai addari ne hakan ga sai ya ce saboda ba su da biyayya ga mazansu shi addari duk sun kai kowa yawa a cikin a- a wuta din to kaga kuma ga ka'ida zaka ga kowane mutum bai son a ce ga wani lashi ya shiga cikin azaba ai duk wanda yake yana da mata bai son yau a ce an waye gari a babacin sai na can cikin azaba ko ba zai so haka nan ba gaskiya to kuma amma mafi duk yanda za a yi ta kokarin da za a yi shi kuma ba yanda za a yi tunda in ya zan ita ta riga ta hambare ki tunda kawai da ba ta jin wazi duk yanda za ka yi kwatanta mata ka yi lura da ita ka nuna mata ga ga yanda ya kamata ga abin da ya kamata haka ta kallon magana kan magana banza take kallon ta kaga gaskiya irin wannan din to abun gaskiya bai yi bai yake ba wanda ya kamata in mace ta kai irin wannan yanayi ma har ya kamata a ce ita ma da hankalin da za ta ma wani wa'azi ko to amma yanzu misali mace tana yin rashin kunya da rashin ladabi da manganu na banza ga mijinta to da Allah yanzu anya diyarta tana tashi kuma ta ce ta mata wa'azi ita kuma ta yi biya ga mijinta balle ai ka ko ta ko ta ba tsaya ta ta wa'azi din ta- sai dai ta kalle ta gurin dai tunda sai tana ganin wata shakawa babanta ai ko kaga haka za ta kallo magana banza ce ta ga mata don haka in har gaskiya ne shi yasa ake so da ma ko can duk abin da mutum zai yi kam- kamar in bai karantarwa ne kai to ka zama kamin ka fara cewa a yi kaza to ya zama kana yin kai kai ya zama kai kaka cewa a zo a yi kaza a yi kaza amma kuma ba kai to yanzu misali mace ta zo ta tsarɗe ta za ta mata aure misali in an ka kai ki gidan mijin ki zama biya ga mijin ki zama kaza mai kaza tana zana amma kuma ita kuma ta ga kuma ba haka na uwa ta ga gidan ga ga uwanta ba kaga bai bai wani tasiri gaskiya wannan fara to ka gani in abu ma ta ɓaci harka ta yi nauyi da wata rana in ta in ɗaya ta yi wani abu na can rashin biyayya ga gidan mijin nata din in ta zo tana yi mata magana in tana son ta rama in ta mata rashin kunya tana iya cewa to ke ma ba haka ne kina ba ba kaga abu ya ɓaci kina ya lalace to to kaga gaskiya duk abin da ake matsayin karatu ne da ka ba sai wata tsuha ba Mm-mm. ko da wajen ka gani ai ita yanzu ai bata ita da mijin nata ba ai yanzu yarinya ce kila haihuwa ta guda ko biyu to ai yaranta tashi za su yi su ma kuma suna nan suna kallon me take gina ita ma shi matsayin makaranta su musamman uwaye mata su yara ma sun ma he kallon abin da uwarsu mace kai fiye da ba abin da uba ya kai don tana yau sai ka isko shi uba kila ba- bai cika yawan zama gida ba ma sai zama ita uwa ce a tare da su koyaushe suna kallon me take yi me halayenta amma yau da an samu ya ga ɗaya sun ga ai, a, miji in ya shigo uban nasu kenan da ya an yi ba daidai ba in ya yi magana tsoki za a mashi ko kuma a ce ya cika hada ko a gaggayen maganganu ga sunan mara kyau ko kuma in ya aji abu ne a rika iba ana sata ga sunan daban da kuma yaro yana ta kallo duk karatu ne kai fa gaskiya to kaga irin wannan kuma ana yi da- da daman gaskiya na faruwa din to kaga gaskiya duk irin wannan bai dace ba duk waɗanda suke irin wannan ne to gaba ɗaya suna cikin hushin Allah Allah ya kiyaye to Allah ya tsare to wannan a shine ake magana ubangiji wadauki sarki yake magana cewa ran nan mulki watan yana ga Allah subhanahu wataala shi kadai babu wani mai mulki ba wani mai mulkin gida ne nan ba wani mai mulkin gari ko mai wani mulki na ƙasa ko ina ba shi ran nan ubangiji wadauki sarki shi kadai ne wanda yake mai mulki a wacan aya da muka karanto farko cewa watan ranar da za a tsage sama kuma kowace sama sannan duk mala'iku su sauko gaba daya wannan kamar yadda sayyidina eh, Abdullahi bin Abbas kamar yadda eh, Ibn Abi Hatim ya ruwaita cewa sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana bayanin cewa Allah madauki saki zai tayar da halitta gaba daya ran tashar kiyama a wuri ɗaya za a tara da mutane da aljanu da sauran dabbobi gaba daya da tsuntsaye da sauran dukkan halitta Allah duka za a tara su idan aka tara su sai sama wannan sama ta farko ita za ta fara kecewa wanda mala'ikun sama ta farko din za su diruwa kamar yadda ka gare kana ganin irin wani lokaci sojoji misali ta shi jirage ko za ga misali suna saukowa sai suna diruwa ta cikin jirgi to haka mala'iku sama ta farko za su fara saukowa da sun diro gaba ɗaya dama mala'iku sun sun yi halitta Allah yawa gaba ɗaya sun yi halitta da a ƙasa yawa duk duka a haɗe tun daga mutane da aljanu da dabbobi da ƙwari da duk abin da ka sani dai mala'iku da sun hisu yawa shi yasa ka ji ayi mun sha faɗi cewa akwai wani ɗakin da ake ce Baitul Ma'mur a sama yake saiti da Ka'aba yake to shi wannan ɗakin kullun mala'ika 70 yaka zuwa ya ya dawa finan wuri kuma duk mala'ikan da ya din ya tafi gobe bai ƙara dawa kuma har har duniya ta ƙare Kull- duk wasu ne kullun kullun kull- na an gama shikenan ya zo yayi na ƙarshe kenan kuma har duniya ta ƙare kuma mala'ikun ba za su ƙare din ba dubu saba'in saba'in su adadin yawan ko kwana nawa duniya za ta yi tun daga farkon ta kai har ƙarshen ta din to kaga be- trillion nawa kenan ba adadi kenan go to shi yasa kaji ana cewa ma ya alamu zunu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin yawan rundunar Allah sai shi shi kadai subhanahu wataala to shine aka cewa sama ta farko in ta yi wannan tsagewa duk mala'ikun sun ku sauko za su zagaye halittar gaba ɗaya duk sai su halittar tsakiya kaga an tara da mutane da aljanu da dabbobi gaba ɗaya ga su tsakiya sai mala'ikun su kuma suka sai su kewaye ke su can sannan daga nan sai sama ta biyu ta ma sai ta bude ita ma su ma mala'ikun ta su ma sai su jiro su ma su kuma in sun ka jiro sai su kewaye ke su kuma sun yi na sama ta ɗaiɗin yawa su kuma sai su zagaye ke bayan waɗannan na sama ta ɗaiɗin kaga an yi kasan gabi kenan ko waɗanda misali ga shi kasan gabi waɗanda sun tsare mutane da sauran halitta sannan ba mahita kenan sannan sai sama ta uku ita ma ita ma sai ta bude ita ma ita ma mala'ikun ta za su sako su ma sun yi na sama ta budin yawa su kuma su ma sai su sake zagaye kewa bayan waɗannan na sama ta budin kaga katanga ta uku kenan haka na har zuwa sama ta hudu sama ta biyar sama ta sama har ta bakwai din da ka matsayin katanga guda bakwai za a yi na mala'iku suna zagaye da mutum to ina magana wani gudu kenan ba magana wata hita ko mala'ika guda ɗan ka ce tsari halittar duniya ya isa to ai misalin mu na kwanan baya ko cewa ai ku duba ganin ruwan da aka yi mala'ika guda ne Allah ya wakilta da harkar ruwan nan yana yana yana sarrafa su yadda ya kamata in ka ji ana tsawon nan da ruwa yake ba da mu yake ba amma kuma sai mu ji kawar da mu yake ko kuma ga kuma ga ba kusa gare mu yake ba sama yake sosai amma sai ka ji kawar da mu yake din kana cikin daki ka rufe daki amma sai in ka wata kalar tsawa sai mutum ya ji ya girgiza to kaga wai ba kowa da kai yake ba da ruwa ne yake san su yake wa magana din to ina da an ce kai an ga ce tsari din kaga abin da akwai matsala ko kuma ga ya kusa gare ka kuma nan fa ba kusa gare ka yake ba gadi ba ka gani san sama da inda yake tsakanin karkar da shi to kaga to balle an yi wannan katangu daban-daban har guda bakwai na mala'iku sun zagaye halitta to da haka ubangiji ba dake sarki muna roƙon Allah ya mana da sauki Allah ya gafarta mana zunuban mu baki daya to wannan abin da zai faru kenan shine sai ya zama duk azazzagaye ki su waɗannan mala'iku su kewaye su din kamar da aka yi haka ne sai na abdullahi bin abbas ne ke bayani akan cewa Allah zai tara watan halitta ta haka din haka ibnu abi hatim ne ruwaita to shine na Allah yake cewa watan za a tsage sama ta kike ci gaba da shi sai zaka ji idza sama'u shaqqat din nan wa azna li rabbiha huqqat haka to shi ma ita kanta kasan ma ana cewa canza wata za a yi sama ba wa gana ne da muke bisa gaita za a yi sama ba ko alama canzawa za a yi kuma duk abin da ka sani bisa ga bayan kasan nan saboda su kafiran maka ga lokacin kullum magana suka sai suna cewa kai wai yanzu shin ana nuhin in za a tashi alƙiyama ga wai hada duwatsu na wai saboda su abinda awa wata su ka san wani biyu wanda ba musulmi sai ka ja wata irin wauta da wani dolanci wasu sun haka cewa to yanzu an to ana da cewa ai don mutuwa za a yi za a mutu a yi hisabi shin wai yanzu hada duwatsu na sai sun haka dutse ya komi ƙarfi wai yanzu hada shi yanzu hada duwatsu na yanzu duk irin mayan mayan duwatsu na ga su maru sai an ga duk da su za a tashi alƙiyama ga sai Allah ce ai kwarai da gaske wata kunil jibalu kal ihnin manfushina kamar kura za su zama wanda ka sa shege kura ka za su zama su kenan to ka gani to wannan ubangiji wadake sai duk za a tayar da komai za a canza kasar ita kanta wata za a kawo wanda za ta zama labor ba tudu ba kwari haka ubangiji wadake sarki za a za a tashi alkiyama din to Allah ya mada da kyau mhm to sai mi na'am wa yawma ya'addu zalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittahadtu ma'a ar-rasul sabila
a to shine sai kuma ubangiji madaukin sarki yace a wa yauma ko okay mun yi da kana mako yace wa kana alal kafirina asiran ko yace wa kana shi wanga yana na tashi alkiyama da ake magana shine wa kana yauman ya kasance wani irin yini ne alal kafirina asira wanda yake mai tsanani ga kafirai eh kaga da wannan ne za ka gano kenan irin waɗanda suke tahowa sai suka sun yi jami'i gaba ɗaya saboda ba su ji an faɗi wata daraja a ce ai manzo Allah sallallahu yana da girma da matsayi zai ce tashi alƙiyama manyan manyan bayan Allah su ma za su yi ceto da sauransu sai ka ji an zo ana cewa ai tashi alƙiyama lana kowa ta kai da yake yi ko haka suke cewa to amma kaga abinda Allah ce alal kafirina asira shi ga kafirai yake da tsanani to kai kuma ka zo ka jami ka ce to kowa da kowa to kuma shi kuma Allah ce ga kafirai amma fa to kaga kenan kana son kai jaya ma da Allah kenan ko tunda shi Allah ya ce ga kafirai ke da tsarni kai kuma ka ce a'a kowa da kowa nan wai saboda kar a ce annabi zai ceto da sauran bayin bayan Allah shine akwai to kuma shi ko ai wato mafi yawancin hudu abin da ga Allah ya kawo nan duniya ya kawo shi ne ho samfur ne irin bai kama da lahira ne fa nan da Allah nan duniya ba masu alfarma balle ai kana gani kai ka sani zaka zo a tituna ma ga sai a ce inda ma'aikata masu tsanani suke amma da wata mota ta zo an san garin da ba ta tarwa ko sai dai sai an sare bai sanai wuce to amma yanzu a ce shi Allah bai da irin waɗanda ya ka mutunta waɗanda za a ma irin wannan nan duniya gashi an gani akwai masu irin wannan alfulman amma a wajen Allah a ce ba mai alhorma jama'a kaga abin bai yiwa ba kai dan kai ka baka ba kowa kake ba a wajen Allah shikenan sai dai kullun ka zama sai dai shikenan ka ce kowa haka ne yake kai misali yanzu in ka zauna baka da aiki kullun sai bacci cikin dare baka da wani abu wanda kai na kokari na ibada zuciyarka ga ta nan yau cin naman wancan gobe kallon ina duk inda haramun in ta to da halal to an ka samu a game a ci ta dai ga sunan amma da wanda shi kuma taka tsantsan yake kullun bai da aiki sai bauta Allah kowane lokaci yana kiyaye dokoki na Allah kuma sai ka ce dai kuke da kai da shi ya kaga shirin bai yi ba wani kasar duniya ga an ba an samu bambanci wani da kuɗi cikin masu kuɗin ma wani ya wani kuɗi ko in cikin talaucin ne ma wani ya wani talaucin shi ma to ko lahira haka za a zuba wani ya wani ba ɗaya bane mana kuma mutum shi da kai ne ya sani ai don bai yiwa a ce ai duk kowa kala guda ne kai da ganin wani kasan ya hika ɗaya fa don ba masu yan hodi ba da ganin abin da wani yake yi a cikin addini kai kasan ya hika to kuma sai a ce kuma ka tayi lahira kuma ka shi duk Allah sa ku gida guda ai ko kai da sai ka ce ba ai adalci ba ko to balle Allah subhanahu wataala wanda yake duk abin da mutum zai aikatawa ko mi kalamcin shi na alheri Allah sai ya bashi abin shi bai rage mai komai kuma ya bani su kala zarratin khairan ya rabu kuma ya bani su kala sharrin ya rabu ko da kamar ƙwayar zarra ne kamar to sai Allah ba mutu abin shi to kaga za a samu mai wanda suke manyan bayan Allah makusanta a wajen Allah kuma a ce wai ka game su duddai sai ka ce yanda kafiri zai sashi jira tashar kiyama cikin tsanani da wahala wai haka nan su ma duk wani babba da ake magana wani babban wanda yake mutumin kirki wanda duniya tashi shi bawan Allah ne shi ko wani babban wali a'a shi ma tashi da shi ma ta kai ne karan nan subhanallah to me abin mace kenan da musulmi da kafirin nan kaga in haka ne sai ka sa kafiri sai ji to ashe kenan duk abin guda ne kenan gogo sai ka kenan shi musulmi ai abin iman nashi bai umhane shi ba kenan tunda an tashi shi ma da shi da duk sun zama duk dai sun yi tare a cikin wahala kaga sai kafiri ya ga cewa to ashe kenan musulunci bai da wata fa'ida kenan wadiya billahi to kaga irin wannan shi yasa bai kamata a ce irin wannan ba shi addinin musulunci ba wai wani wani bane na Allah ne kuma yanda Allah riga tsara din nan kuma alƙawarin Allah baya tashi tunda Allah riga ya yi alƙawari yana da bayan shi ai mun yi karatu ko ala inna awliya illahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun mun ji abin da malamai sun kawo kai to cewa tashi alƙiyama ne aka magana waɗannan bayan Allah mutanen kirki babu wani tsoro da za su shiga ciki ne ba kuma wani bakin ciki da za su to kai kuma yanzu ka to ka ce za su shi din su ma wajen ɗaya karka ji an faɗi wani mai daraja a ci a yi babban bawan Allah ne a wajen Allah to wannan shi ne Allah ke cewa dai Allah da kafiri na ga kafirai ne yake asiran mai tsanani to shi yasa can zaka wani wuri kuma zaka ji ana cewa Allah da kafiri na gairu yasirin ga kafirai ba mai sauki bane shi tashi alƙiyama to Allah ya mana sauki Allah ya kiyaye mu to shine sai Allah yake cewa wa yauma har yanzu ka ambata yauma ranan da ya abdu zalimu azzalimi zai ciji ya tsanshi ya ƙulu zai alaya daihi bisa ga hannun shi zai rika cizon hannun shi nadiman saboda nadama wata hasuran da kuma watan dana sani shi ne dana sani wata hasuran da nadama ya ƙulu zai rika cewa ya laita ni ya kai cona ita kaltu ma'ar rasuli sabila ina dai a ce na riƙe hanya tare da maza Allah sallama zuwa ga shirya wai ma'ana ina dai a ce na yi imani da maza Allah ya ce tashar kyamar nan kafiri zai faɗi wannan to zai kuma cewa ya walaita يا ويلتى ليتني لم أتكر فلانا قليلا لقد أضلني عن ذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
to shine sai Allah madaukakin sarki yace a ya kulu a wannan rana shi wannan kafiri din zai rika cewa ya laitani ya kai tuna ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ina dai a ce na rike hanya watan tare da manzo zuwa ga hanya ta shari'a ya wailata ya kai cona ma'ana zai rika hudin ya halaka shi laitani ina dai a ce shi lam attahiz fulana wai ina dai a ce ban rike wane ba khalila a matsayin masoyi na ba wanda yake laqad adallani haqiqa ya batar da ni ya ana zikir daga barin alqur'ani kwanan bayan mai magana ma'anar zikiri ko cewa kalmar alqur'ani wani wuri akwai wanda ke zuwa zikiru amma ma'anar qur'ani to kaga nan irin wannan tana daga ciki laƙar adallani anis zikiri haƙiƙa ya batar da ni daga alƙulani dinnan daga barin wa'azuwa da shi alƙulani ba da irja ni bayan ya zo mani shine bi an radda ni anil imani watan ya sana ya ba imani abinda malamai suke cewa watan uqbatu bin abi mu'aydin watan wani dan kasuwa ne a ya kasance to can cikin jahiliya din watan yana daraja gare su to idan ya dawo daga daga harkar kasuwanci an ka samu abubuwa an ka samu kaya da yawa to in kudi sun ka samu yana zuwa sai ya tara zai shirya cin abinci ne can gidan nashi saboda an riga an samu kuɗi sun samu to zai sai ya shirya cin abinci idan shirya zai kirawo duk wani babba wanda manya zai kira su a zo a yi kamar irin da ka gare misali ana ana irin shan ruwa nan da aka yanzu musamman ko za ka yara shagon da ya kira misali wurin shan ruwa kaga za ka isko an narke kuɗi sosai da gaske wajen ci abinci din to shi kuma ga wancan lokacin dan kasuwa ne in ya samu kuɗi to haka yake sai ya kirawo manya mai a zo a ci abinci gidan shi to za a zo abinci za a kawo daban-daban da sauran kayayyaki na abin sha to sai ya shirya irin wannan din wata rana cikin kiran waɗanda ya sai ya gama hadda manzo Allah ya kirawo sallallahu alaihi wasallam saboda manya aka kira da bakoshin to lokacin da ya kirawo ta hadda manzo Allah sai manzo Allah ya zo saboda shi manzo Allah da ma ya bayanin cewa duk wanda ya kira ka zuwa ga wani abu na shi to ka karba mashi inda ba uzuri ne zai hada ka ba da ka yawa misali inda wani abu zai kama sai zan wani kila ba waki irin wato ya gina sabon gida din nan ko kaga wani zai zo sai ya je yana so a mai addu'a misali ko a zo misali a dan shirye wata walima saboda farin ciki da jin daɗi to ana son mutum ya zo gaskiya inda ba wani abu ne wanda za a yi na sa'awan Allah wurin ba to ya mutum ya in an kira shi da manzo Allah sai ya karba ya zo din kan mutum ya ki zuwa to saboda haka nan sai manzo Allah sai ya tafi lokacin da ya zo sai ya kawo abinci shi shi shi wannan Uqbatu bin Abi Mu'ayd din da ya kawo abinci sai kawo manzo Allah sallama sai manzo Allah ce a'a shi ba zai ci ba yayye da manzo Allah ce a'a kai shi fa ba cin abincin kafi gaskiya in ba musulunta zai ba shi kuma ba zai ci abincin nan ba amma da ya dai an sa kira inda ya taho kuro to shi kuma abun kunya ne yanzu a ce gashi ya shirya abinci yau gashi an haya kira wani habbai ma isa a ci abinci shi ba shi ya damuwa ta shi saboda gane ka shi babba ne misali amma yau a ce gashi ya kira wani amma wai abinci ne bai ma isa wani ya ci shi ba to shi ne sai ɗaya ga cewa a to tun da haka nan ne ai gara ma ya yi musulunta da shi kenan muna ba matsala ba ne to shi kenan sai faɗi kalmar shahada ɗaya faɗi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka yi haka nan sai a manzo Allah ya ji daɗi kuma sauran sahabbai su ma kowa ya farin ciki cewa ai gashi kamar dai an samu ƙari cikin musulunci kuma ga ai babba ne cikin garin don su amaya mai mutanen garin garin na makaɗin to lokacin da an kai haka sai bayan an gama to akwai ubayyu bin khalafin shi kuma shi kuma daga cikin kafirin ne shi kuma abokin abokin shi ne shi ku abokin shi ukbatu bin abi mu'aydin ne to lokacin baya na amma sanda an kai wanga abun shi wannan ubayyu bin khalafin din baya nan ne an kai abun lokacin da ya dawo sai ya ji labarin ai ga abin da ya faru sai kirawo shi watan ukbatu bin abi mu'aydin ne sai ya tabbace ya ce ah waya an kai naje an ce ga abun da sun ka faru ko amma ga shi an ce wani ya zo wajenka ya ce kai shi ba zai ci abincinka ba sai in ka yi imani amma kuma haka karɓa mashi sai ce gaskiya shi yana jin kunya a ce ya kira maza Allah ya taho a ce ya ci abinci maza Allah ya ƙi cin abincin nan kuma a ce ya hata bai ci shi ɗin ba ya ce gaskiya shi kan ya ji kunya haka na shi ya samu musulunta shi kuma sai ya ce to shi kenan tun da haka ne ni da ni da kai daga yanzu ganin huska ta gari ka haramun ne kwata-kwata ba ka ƙara gani na shi kenan na rabo da kai kenan wai aboki ne saboda tun da ya musulunta an gane karatun tun da ya musulunta shi shikenan yanzu ba shi ba shi ya rabu da shikenan in kuma yana son a ma'amalar su ci gaba to ya koma inda maza Allah ya mai da addini ne ce ya ba shi addini ne wai ya koma ya ba shi addini ne sannan kuma banda wannan kuma har sai ya mai wani abu na walakanci wurin don wai sai ya zo sai ya ya tuha maza Allah mai yausun nan kuma ya ce mai ga addini nan ya ba shi subhanallah lokacin da ya zo sai kuma shi kuma saboda ganin yake kuma yanzu ai in bai yi haka nan din ba kuma sun rabu kenan kuma shine babban abokin shi kuma da ma su ne mai mayan kafiran na garin na maka din to shikenan sai ya tashi ko sai ya je ya zo ya kama hanya ya zo inda manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya zo ya nuna mai cewa shi dai kai ya hata da addinin ya ba musuluncin nan sai aka ce sai ya ce toha manzo Allah miyau sai miyan sai sun ka dawo ga sai Allah mai kama shi da miyan sun ka koma ga huskar shi sai ya zama huskata sai ya zama kamar ya kone haka miyon nashi din sanadi waɗannan miyon sai sun ka zama kamar ruwan zafi sun kone shi nan take kaga nan wannan duk inda dai ga ga ga rabun za a imani kaga dai duk wanga ba ya isa nan fa kaga miyo ne ne fa ya tuha don daya ta tuha ma annabi sai Allah mai kamar sun ka zama kuma kamar ruwan zafi sun kone shi kaga da sai ya gano abin ga tunda bai san miyo suna ga aiki ba kaga da sai ya imani to kuma nashi miyon ga ya saba hada abu ne kuma hadewa ba ya kaiwa ba su mai komi to amma duk da haka ne ina irin waɗannan kafirin haka an ka shayi da dama sosai cikin garin makka don wannan da kuka ji mana yawan faɗi nan walid bin mugira shi ma haka an kai tunda shi da aka saukar da ayoyi sai Allah yake cewa wala tudi kullu halafin mahinin go eh Allah yake faɗa manzo Allah kaka bi wani mai yawan rantsuwa wala ka tashi din nan mai yawan sunde mai kuma watan annamimanci mai yawan hada alheri karshe dai sai Allah yake cewa utullin ba'da zalika zanimin kuma shi wannan mutum ne watan duk bayan waɗancan abubuwan duk gaba ɗaya kuma shi shege ne shi ɗan zina ne shi wai ga lokacin shi mai ma sani ba shi ai yana jama za Allah an sauka an karanta waɗanda ayoyi da an kaji an ce mai haka nan sai ko ba inda uwa ta yi ya zo ɗebe takobi ne ce shi yanzu ta faɗa mai gaskiya shi yau muhammadu ya zage shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tun da ya zage shi duk abin da ya faɗa mai gaskiya ne abu guda ɗaya bai sani ya ce shi ɗin zane ne shi bai amma ta faɗa mai gaskiya ita ta sani in ba ta faɗa mai gaskiya ba shi sani ta zai shi kenan sai ta ce mai eh lalle haka yake lalle inda haka ne uba ne mugira bai haihuwa kuma ga mai mawadaci mai dukiya da yawa ita kuma sai ta yi tunanin ta ga cewa kai to yanzu in haye mutu ba ya da magadi akwai matsala don haka wasu ta yi zina da makiyayi ne sai an ka samu ciki ne shi wannan wani din don haka na an ka same shi an kai shi shi bai ba san shi shagin mani shi sai ranar sani to kaga nan wani yanzu kuma ya tsohe manzo Allah har shekaru shi ne wanda yake cewa dinna ayyan da annabcin na gaskiya da shi za a ba tunda ya yi manzo Allah shekaru kuma ya shi kuɗi kan gane saboda ya riga ya gari kuɗi wurin ubane da makushin kuma ya tsohe manzo Allah ga shekaru to sai yake cewa to shine sai dai ta faɗa mai cewa to kaji abin da ya faru kaga nan inda yana da rabon imani kaga da sai ya gano cewa in annabi ba annabi bane shi ya a aya san shi shege shi tunda ya tsohe ba shi amma ina kuma can sai Allah ce sana sai muhu azal khurdumi ma sai mu mai alama ga hancin nan nashi kuma an ka ta wurin yaki sai an ka sare hancin nashi ya dawo gida ba hanci kaga kaga da inda ga rabon kaga sai ya gano duk abun ga nan ko diga shi suna ta tabbata kaga sai ya yi imani amma haka ne mutu kafi didi to shi ma ga kokobatu bin abin ma'adin kaga haka an kai shi ma shikenan sai ya dawo shikenan haka ne ya mutu shi ma na kafiri to kaga kaga wannan wannan inda inda yana da rabo da kaga shikenan to wannan haka malaman tafsiri suka kawo cewa shine wannan ayoyin suna magana ne akan shi akan shi Ubay ibn Khalaf ne wasu mun ga ce akan Umar ibn Khalaf ne wallahi da alam kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo ah to sannan na'am wa kana zalahu ya ce to yawa to shine na Allah ke magana cewa to shi wanga kafirin shi uku wata bin abu mai ajin din to zai yi watan da na sani a ciki zai rika cewa laqad adallani an zikiri ana bazza shi ko hakika ya batar da ni an zikiri daga wannan alƙur'an go azidin zai rika cewa ya kai to ne inda dai a ce bai riki wani zama aboki gare shi ba wai ma'ana inda bai riki shi wancan din ba wasu malamai suna cewa ma har sai ya tamna hannun shi gaba ɗaya saboda sai da aka sai mutum ya dan yawan abu ne zaka gana cizon ya tsako rashin jin daɗi to shi ba tsaba hannun da zai tabbata yanzu duka a lahira din saboda abin da zai gani saboda zai ga irin abubuwan da inda ya tsayawa ta bisa ga imanin ga irin abin da zai samu to amma sai ga shi bai tsaya da ba sai ya zo ya hita to shine shi musulunci da maka yake watan wai shi wani musulunci shi musulunci gida ne wanda in an ka shiga ba a hita duk wanda ya ce zai shiga kana shiga in ka ce zaka hita to ga ka'ida da mutum ya shiga da makocin kulle kofa ne aka yi musulunci da ka shigo an kulle kofa kenan ba wurin hita so aka dole ka dawo ciki haka mutu ciki in ka ce hita za ka to sai dai ka tsallaka katanga ha to idan kuma shari'a wanda ce in za ka tsallaka katanga nan asali ka ka shikenan a bugi ke ka faɗo tunda ai ka san wanda ya da ya kashe shi da ko to ai kaga shine ma'ana wayan misali ko kaga ai kamar kenan ka ta tsallaka kamar an ce a bugi ke kake nan ko shine don ka dawo ka faɗo ciki ne to wannan shi ne to da haka ga kaida shine ta shari'a haka haka hukunci yake ba magana a ce mutum ya musulunta kuma daga baya zai ce shikenan ya hita da musulunci shi yasa kaji sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a lokacin halifanci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa sai an ga samu sun ka tarinda sun ga wasu ga cewa to da kota addinin ga aishi ya tuhuma da shi tunda yanzu bayanan da shi kenan dada sun kai sai sun ka bari wasu wasu ko sun ka dawo sun ka ce to za su ci gaba dai amma dai ba su kara ba da zakka su da yanzu ai ko can dai shi manzo Allah shine suka ba zakatin saboda haka yanzu tunda ba nan ba su ba kowa su shi haka dai an ka tai wannan himan kowa sai ya ebo abin da ya ga dama cikin musulunci sai na baka su diko kira wasu habbai janna da su yace to lalle kan watan waɗannan da suka yarda din ga sun kawo musulunci da waɗanda suka hana zakatin da kuma yace to lalle shi kan ya kasu zai kaso a zo a yi don haka a zo a yaƙe su wasu habbai suna ganin cewa to ai kuma tunda wasu suna yin sallah ciki ya za a yaƙe su ai bai kamata ba ya ce to mi abamanci wanda don yana sallah ma ya ƙi ba da zakka kuma cikin rukunin musulunci ne ai ai da mutum ya faɗa daga cikinsu ya bi musulunci kinan haka an ka samu saɓani ga cikin wasu sabai sai na baka su diku ya tashi yau za ta ya ce to ku sani ya ce shi wallahi ko shi kaɗai da sai ya yaƙi su ko kowa bai zo ba a lokacin ne sai na amur da sauransu da sun gano cewa kai to lallai haka shi ne mafi dacewa to shi yasa sai an ka zo an ka bi shi yasa an ka zo an ka wannan yaƙin da aka ce ma yaƙin ridda wanda ta dalili ne an ka rubuta alƙur'ani ma saboda lokacin ne wanda an ka je an ka samu daga cikin waɗansu waɗanda suke mahaddasa Qur'ani sai an ka samu sun ɗan shahara can wajen nan da sai Umar ya tunana ya ce to aiko yadda an kai haka in ana yin haka ga mahaddasa Qur'ani na sun haƙari Qur'ani na bacewa za ya ko tun da sannan ba rubuce yake ba Qur'ani ga kai ne suka haddace su sabbai wanda suka haddace su haddace wasu kuma ba su haddace ba to in ya zama duk mahaddace sun sun kare ba su duniya fa kaga qur'ani ya take nan sai sun kace to lalle ko yace to lalle ya kamata yana ba sai na abuka shawara ya kamata a rubuta qur'anin ga ko aji fa don gudun wannan matsala din ko da dai mahaddace sun wuce dai akwai rubuce aji hannan ne sai na abuka yake cewa a a shi kan waga bid'a wanda manzo Allah bai yi ba ko bai ce ayi ba shi kan ba zai yi ba an ka dawo ya zo an kai ta daga na wanda ya ce to shikenan sai ya roƙe ce to Allah da ya sanya min wannan abun cikin zuciya wanga to wannan cikin zuciya kai ma ina roƙon ya sa maka shi ya shikenan sai na mai tashi ta ta shi ma ana nan sai na abaka ya zauna ya tuna na sai ya gano kai lalle wannan shawara ita da ba don ya ga alamun in ba hadisan Qur'ani sun ƙari to akwai matsala Qur'ani zai bace kenan kaga mu da yanzu mu san Qur'ani ba kenan ko to kaga ni to shikenan an ka zo ya ce kai maka shawara ta ya ce to lalle haka ne nan da ya kira sai na Umar da ya ce to a zo shawara ga da ka kawo ta yi a zo a rubuta Qur'anin ga yanzu ya kamata a yi sai sun kai shawar sun ce amma ya akwai zaidu bin sabitin wani matashi ne akan ga makwacin manzo Allah ne kuma shi sallallahu kuma sakatare manzo Allah ne yana manzo Allah rubutu haka sai sun ce shi ya kamata a kirawo shi da manzo Allah ka sa rubutu da ma shi ya kamata a kirawo a yawan da aiki din iyaka dai a wanda annan su sahabbai mahajja Qur'an za a zo a hadu wajen rubutu saboda don ga samu kuskure misali kuma duk wanda zai faɗin wata aya ga ka'ida so aka sai ya kawo shaidu ba an gane kan mutum ya kawo wani larabcin kai ne ɗaya ce aya ƙur'anin ce misali sai ka kawo shaidu mutum biyu waɗanda sun ka tabbatar da ilalle aya ce sannan sai a rubuta ka sun ka tsara an ka rubuta ɗin amma shi ma haɗa an ka kirawo shi mai rubutun ana haɗa mai shi ma ce a wanga mai dai shi kan ba zai yi ta ba ya ce ina tun da dai ba annabi ya ce a rubuta ƙur'anin gaba shi kan ba zai yi ba ya ce ai shi da a sashe wanga aiki gara a sashe duk ya ɗauki duwatsun nan na madina gaba ɗaya dole ba shi ga kansu ya yi sauƙi gare shi shi ma dai ƙarshe suka ce to shikenan in baka yadda ba dai muna roƙo Allah kai ma wanda ya samu wanka tunan nan kai ma Allah ya sa mu haka nan dan kawai shi ma daga baya baya ce kuma daga baya sai ya dawo ce kai lalle ya ga shawara ga ita ta dace din ƙarshe haka an kai an karo su Qur'ani kaga ashe a takeice duk wanda yake cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna kowace irin bid'a da an yi ta mutun ya zama batacce kuma dan wuta to kun ji nan ga hor bid'a fa Qur'anin gada an karbuta shi bid'a ce an karbuta kuma ga su sahabban suna ba shi suna bid'a din ko tunda kuna jin kowa wannan gari sai ce ga bid'a ce annabi ce ayi ba haka an ga ta wannan daga din kaga in ka ce duk wanda ya wata bid'a ko a a take kai baka yadda da akwai wani abu mai kyau wata bid'a mai kyau kuma da kyau ba duk wanda ya dan wuta ne to daga cikin sahabbai zaka faruwa fa hatta gangaro ta ga ta dawo gari ka kai din kanka ko tunda kai ma dubu dubu kake cikin bid'a to tun daga abubuwa nan da aka cikin addinin wannan mutum yana cikin bid'a yanzu misali kamar irin yanda ake yin tafsiri hakan ga kowa ya sani wanga abun ba manzo Allah bai taba yin shi ba tafsiri ba a ce ga shi misali an tuwan sanda hakan ga misali ga Allah rabba da ja manzo Allah baki misali yana fasara na bani ba su manzo Allah bai taba yin haka nan ba saboda haka bai dai a ce kenan kuma kowa na yanzu koko da masu cewa duk kowa yan bid'a ne duk suna yi su ma to kaga tunda haka nan da kenan yan bid'a fayawa gare su kenan kuma yan wuta suna da yawa inda duk dan bid'a nan dan wuta ne ba to kaga manzo Allah bai taba yin wannan ba sannan ga sallaga da aka yi tahajjudi din ga da aka yi ga azumi goma na ƙarshe na mazala bai taɓa yanta ba ya tara sabai ya zo ya basu limanci ita bai taɓa ba to ita ba menene kenan sunan ta bid'a ita ma ka ka'ida kuma ka ce duk wanda ya dan wuta ne duk wanda ya bid'a abinda annabi bai kai sai abinda annabi ya kai to hada mana ina annabi ya ce wannan tahajjudi din ba shi to kaga ta wannan ne za a gano wato abuwa ne aka yi na shirme kurum duk in ka ji mutum yana ta abuwa sai ka sai ka aza kawai abun waye da nasi ne ko kuma da ilimi ne a duk hauka ne ba na abu ba nasi bane ko alama abinda da ya kamata duk inda ka ga mutum yayi wani abu sai a duba a gane shin wai shi wannan abun akwai shi a cikin akwai akwai samun dalilin ne a cikin alƙur'ani ko a cikin hadisin da zan akwai shi kina magana ta kare ba cewa an ka to me yasa ka ji manzo Allah ya bude kowa yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya koyar da wata hanya mai kyau to yana da lada kuma da duk wanda ya koyi da shi shi ma sai an ba shi lada man sanna sunnatan hasanatan fa wanda ya sunanta wata sunna kyakkyawa wai annabi bai taɓa yin abu misali amma dai saboda abin na da kyawu sai ka kago abin ka zo ka koya mutane sun kai din to sai an ka ce kana da lada kuma duk wanda ya koyi da kai ma sai an baka lada kuma saboda kai ka koya mashi to ina in ka ce kenan daɗa komi da komi ba haka bane ke ba hatta rawahin da aka yi aka gama zala shi ma ai haka an kai ana cewa watan kamar yanda ya zo a cikin hadisi cewa watan wata rana ne cikin ga azubi sai manzo Allah ya hito sai zo ya yi sallah sai sabbin sun kabi shi ko da sun kabi shi waɗanda annan wurin wani shekare sai sun kaji labarin aiko manzo Allah ya to an yi sallah tare da kuma duk wanda ya ji labari sai ce aiko bai sani ba aiko to da wanda ya ji labari annabi ya to an yi sallah gobe ba a bashi labari don haka sai an ka tafi manzo Allah yana hatuwa sai ya ga mutanen yau sun hina jiya yawa shikenan an kai sallah shi ma wasu ba an yi sun ka dawo sai sun ka ce su ma sai sun ka ji labarin kuma ai waɗanda ba su jiya ba kenan sai sun ka ƙara jin labarin ai lalle manzo Allah ya to jiya an yi sallah ai ko wani shekari sai masallaci shi ka dam manzo Allah da ya ji alamun masallaci ya shiga sai ya hitowa shi kuma sai ya zaune shi sai da asuba bayan ya hito da an kare abin da aka yi sannan suka ce ai jiya ya rasu ai mun zama tsaya ta jira a hito ai sallah ba a hito ba sai ce ai abin da adali ina jin in ina hito ana yin tadin nan to farlanta ta za a yi shi adali ne bari na ka gud saboda tausayi zai kai gare mu don a farlanta mana ita don tausayi ka san bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallama da ka wai saboda wannan tausayin don gudun ga a farlanta mana sai ya ce shi sai bari har maza Allah ya bar duniya ba a ƙarin sallar ta ko ga tarawih da kai ba sai dai ko a zo ya bude sallu abin da hagara maka zo ka yi don rako inda hagara maka tashi ka ce ka shikenan har annabi ya bar duniya kuma hasan na baka siddiqu ya hau halifanci shi ma ya gama duk halifan shi ma ba a yi ba har ya kare shi ma ba a yin jami'i sai dai ko a zo ya sallah ko raka'a haka aka yi abin ka tashi ka sai lokacin sai na Umar ne shi kuma da ya zo ya ga jama'a ana ta wannan kokari din kowa na ta kokari ana ta yin nafiloli kowa barkin gurgurdawa da ka iyawa yana gana haka nan sai ya ce ah to ai ko ina ganin bari in bari in samu kulima ga sallah sai ko zan kiyi limanci a samu liman zan kiyi muku limanci yasa ubayy ibn ka'ab yace zan ki musu limanci shikenan sai hada limanci an ka zo bayan an yi amma shi ba ba da shi akai ba an ga gani shi sai ya ta gida ba shi ba da shi sai ka tsaya din ba an ka zo an kai kwana ɗaya kwana biyu ya hito sai isko duk sallah abuwa abuwa sun kan kabar kyau sallah ga jama'a nan yi ɗaya ka ta yi ga limami so ana ta yi sallah yana ganin haka da sai ya ji daɗe ce kai amma ko ni'matul bid'atu hazihi ya ce kai madalla da gabira da ne kawo to sai ce madalla kaga ashe kenan ita ma bid'a ce kenan tarawih go kuma in jiwa in ji sai na Umar bin Khattabi in ka ce ba bid'a bace sai mace to shi da Umar shi bace sunan bid'a din kuma ka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari kuma kaga wannan sun sabon duka kai su take ko saboda haka kaga ba akwai akwai matsala ta wannan za a gano cewa duk inda za ka ji abubuwan kawai dai ana dai ta abubuwa ne abin da haka gara ba kowa dan bid'a bid'a bid'a kuma kai ya ba jama'a kuma iyaka an ka take ka wai kai wace sunna ce ka kawo wadda kowa ba a yi ba ta don duk abin da haka yi ba abin da wanda ba a yi in karatun ne misali in wani abu ne to gawa ka koyi karatu ga hawa ka koyi shi shi wanda ka koyi karatun nan gare shi kuma sannan abubuwan da ka ebo yanzu sabo da ka kawowa cikin sabbi cikin addini shi ba su ya kai ba abin da ya karanta da kai cikin addinin nan kuma shine kai ba ka kokari sai ka ce ai gashi gashi to don haka shi yasa sai ya zama ta shi nan ne da gaskiya magana ga koyo shi bid'a bid'a kowa dan bid'a ne menene kaza kaza kaza gaskiya wannan wannan ba wai ba wai karatu ne ba kawai dai wannan su zuciya ne da wani abu kace kowa dan bid'a ne shikenan ba wani wanda abin sa ga sunna sai kai kai to shi ko kaida gaskiya dukkanin abunda zaka isko shugabanni namu suna bisa gare shi to alhamdulillah bisa ga sunna yake wannan ai mai magana dai akan dalilin da ya samu har muka yadda har mu bi hanyar shewa shewa matajani radiyallahu anhu saboda ma wanda abubuwan da ya ce a yadda sai mun gaskuru ƙur'anin da hadisin ne ce a yi to an magana ta ƙari alkitabu wasu na ɗina masu ake bikucin to kuma duk abin da yake cewa a yi sai ga ciki ɗin suke to an magana ta riga ran nan dumin kan zashi dalla-dalla to kaga ai magana ta riga ta ƙari magana ka zo ka kowa ɗan bidi'a bidi'a bidi'a kuma kai ga ka cikin dumu dumu kai ba kaga in dai magana wuta ɗin ci in kuma wuta ya ce ba haka nan ba sai mutum ya kawo muna waɗanda abu da muka ba da misali kamar yin tafsirin da ake yi ɗin misali kamar yin salar tahajjudi din misali da ake mutu ya kawo mana annasi a hadisi karra wanda annabi yayi a faɗa mana ina ne saboda haka baya tunda kuma baya kaga kenan ba magana wani mutum yazo yana wani bugun gaba shi sai abin da annabi yake yi to da haka a wannan watan wani a wannan ne wanda yake dai na daban wanda za ka ganin mutane suna irin wannan kawo watan sun zuciya ne kurun to shine a Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa وكان الشيطان الرسول يا رب إن قومي جعلوا هذا القرآن مهجورا
a to wannan wannan kenan kaga shi wannan wannan muka yi magana kan shi uqbatu bin abi mu'ayd din nan wata an zo an yi yayi abun da yake nan sannan ana cewa akwai shi kuma ubayyu bin khalafin shi ko shi wannan ubayyu bin khalafin shi ma babban kafirin ne shi ma shi doki ma ya turka ya ce wanga doki bisa gari shi ne kaso ya kashe muhammadu wanda ya zubi Allah sallallahu alaihi wasallam wai bisa wanga doki zai kashe manzo Allah shi daga shi doki ma ya tsaya turki wai saboda ɗaya ya ƙi manzo Allah bisa gari shi kai subhanallah wato an yi marasa kunya malam to ƙarshe an ka zo lokacin da ya zo ya shirya haka nan ya zo ya gama hada komi ya shirya ya turki dokin nashi to shikenan to an ka zo a an ka haɗu wani daga ranar yakin uhuru kenan da an ka zo wajen wannan yaƙi to sai ya ce shi bai yaƙi da kowa in ba da muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya tsaga da faɗi ko ya tsaga da faɗin gaske wai shi bai yaƙi da kowa in ba da manzo Allah shi shi kadai ya kasu da haka a ba su wuri a'a shi kuma manzo Allah ya ce to a'a to a kyale shi muna tunda da sabai suna ganin a'a ina a shi za a ce manzo Allah da kanshi shi da tawa yace ku kyale shi muna ba Allah ku dai bani bashi dai kurun sallallahu alaihi wasallam naka an ka zo shi yana ganin ya rike ya shiru ya fito yana zuwa haka kawai sai da manzo Allah dan soke shi kadan da bashi nan take kawai sai gashi ya faɗi yana ta kuwa yana faɗa yau Muhammadu ya kashe shi Muhammadu ya kashe shi nan take sai gashi kawai take manzo Allah shike ne ya mutu nan ba ba wani abu da an kai ba wato ba wani gumurzu da an kai shikenan an gama da shi sai kaga ya kira ruwa da yawa haka kai kuma a ce kai ka je ka ce ga shugaba gaba ɗaya zaka yi sallallahu alaihi wasallama to shi yasa wasu malamai suke cewa to lalle ko wangana iya kammala arziki kenan saboda duk wanda za a ciwa annabi da kanshi duk rahaman nan da tausayin nan da an ga annabi haka kai annabi ya tabe ya kashe mutum abu ya bace to saboda haka suna cewa iya kawai rashin arziki wannan mutum shine mafi arziki shine mafi rashin arziki gaba ɗaya kuma da ma wannan yazo a hadisi kamar da Imam Ahmad ya ruwaita eh daga sayyidina Abdullahi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wanda yafi kowa azaba a lahira mutumin da annabi ya kashe ko kuma wanda ya kashe annabi cikin su dai to shine mafi a tsananin azaba a lahira to Allah ya kiyaye mu daga wannan shi arziki a to shine a nan Allah yake cewa da haka wa kana shaytan ko hakika shi shaytan ya kasance dai lil insani ga mutum khazula ya kasance mai tabawa ga mutum wai ma'ana shine wancan kafirin wanda suka yi wannan abubuwa din sai Allah yake cewa wa qalar rasul da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi haqiqa mutane na qurayshawa dinnan ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan alqur'ani abin kaurace ba da kan ga ba su yin aiki sun kin imani da shi ya ubangiji ma'ana kamar manzo Allah sallama yana kawo kukan shi ne a wajen Allah subhanahu wataala akan cewa sun sun ba alqur'ani ba su ba sun kin imani sun kin aiki da shi wannan shi yasa malamai da wannan ayan da cewa tun daga shi manzo Allah na cewa sun dauki alqur'ani mahjuran abun kaulace ma to shi yasa abba a so a ce mutum yana da qur'ani amma bai karatun shi in ba ka karatun qur'ani kai ma ga ka da shi aje to kai ma ka shiga cikin wanda ya kaulace maka qur'ani kenan to shi yasa kaga za ga bayan Allah masu kokari wanda duk bayan kwana uku shi sai ya sauke qur'ani ba duk bayan kwana uku wanda duk bayan kusaci guda ya sauke qur'ani wani kuma za ga wata guda danganta dai amma sai ga wani shi gaba ɗayan ya to ƙur'ani na ya aje shi in dai an ka gama tafsiri to sai kuma wani ramadana ya kewayo kuma sannan ya ɗauka to kaga sai daga shekara ta shekara kuma kaga bakin adadin abin da an ka karanta wani shi kenan an kai ko tun da 'yan tafsirin ba mai gudu ne da ba ya zo ne duka za a yi wata ya ƙari misali kaga ba wasu karatu ne an kai mai tsawo ko to shi kuma ana so a ce sai ga wani gaba ɗaya rayuwa ta duka sauka gwada ɗaya ta ƙur'anin ko sannan yana yaro ne duka nufi ko ko can yana makarantar allo misali sai haka tun da sanda ya sauka bai ƙara sauka ƙulani ba shi shi ne ka gani da ka bai ƙara ɗauko ƙulani ya zo ya zauna wai har ya zo ya karanta shi ba balle a ce gashi ya sauke shi ba to amma za a ga wasu wannan sun kamar da alƙulani kamar abinci koyo shi magana karatun ƙulani haka nan take lokaci kaɗan mutum ya haddace ƙulani ya sauke ƙulani take to kaga abubuwan irin wannan ne gaskiya kamata a mai da hankali ba a son hakan to da wannan ayyane malamai suke cewa to gaskiya akwai haɗari kina a ga wanda yake barin alƙulani bai karanta haɗin ka ɗauko bakin duk abin da haka yi haka zinki yi mana kullum yanzu duk gaya ni gaba ɗaya sai mutum ya kasa ware minti talatin wanda zai zana ya karanta alƙulani minti talatin sai mutum ya kasa ware ba kuma tsakanin yi ne da dare sai ka diba gani awa nawa a cikin shi awa fa ashirin da hudu a ciki wa cikin awa na ashirin da hudu mutum bai iya ba ƙulani awa talatin ciki fa minti talatin ciki ya karanta shi shi kenan sai dai zama daga shekara kuma ma wai wai kokarin kenan wani ma gane yake ma ya toza din tun da yana zuwa wurin tafsirin ko wani ko tafsirin ma bai zuwa gaba ɗaya ba shi ne gaban shi ba ko tafsirin ma kaga shi aka kai da an kai ga lalatacce ana bai shi da an kai ga wangana an kai kashi wanda kwata kwata ba ruwan shi ko tafsirin ma bai zo balle ma a ci ya in ji wani abu din to ka gani iyaka dai ya zauna nan ne ya zauna ga majalisa an ka kare hira a ci naman wancan a ta zage wancan ga sunan shi kenan a kare yana ji kuma ba maki kila ma ana yi kusa gare shi ma misali yana jin sauti yana kawo ba ma shi ne gaban shi ba to kaga irin wannan gaskiya watan ci baya ne kwarai da gaske mutum ya lalata da raushi ne gaba daya a ce mutum yana karatu ana karatu a kusa gare shi amma ba shi kuma abin na dan lokaci ba wanda da an yi an gama ko kai ko kaka yi za a yi ba to shi ko da abin da ba jinan ka za a yi ba gara ka zo a yi da kai din mana tunda in ba baka yin bai za a yi ba fasa za'a ba kuma lokacin ba fasa wucewa za'a ba to kuma ai kaga abin da ya kamata kai sai kai kokari ka libanci wannan lokaci din saboda akwai lokacin da fa zai iya kama yanzu in kana da dama ana iya cimma wani lokaci wanda zaka dama ta kuci maka fa in yanzu misali kana da lahiya wanda ya kamata ka zo wurin inda akai kake zuwa to za a waye gari wani lokaci fa wanda zaka kai baka da lahiya wanda ko kana zuwa zuwa bai yi wa shikenan akwai lokacin da mutum zai kai wani yanayi na tsuha misali wanda ko ana yin abin yana so ya zo din ba zai iya ba to amma in kana da kurciya din kari bace abin kai fa to shi ko cikin fadala ta Allah kuma in ka saba yin abun to wai ko da rashin lafiya ta kama ka kasa yi ba sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta mutum ladan nan da ya saba tun da ya saba yi saboda fadala ta Allah in mutum tsuha ne shi ma ya kasa ta shi ma har yanzu dai sai sai Allah ya saba da ku ce ku dai rubuta mai tun da ya riga ya saba da yanzu tsuha ne ya hana shi din a dai rubuta din ta ma kaga sai kaga mutum yanzu wani ba na iya ganin kai mai tsaya ka zo kana karatu kana zuwa karatun Qur'ani ko gurin tafsiri ko mene kamar kila kai da sauranka dai dan baka wayi bane kila ko yana iya ganin wannan ne sai ga cewa ai gara a je wurin kallon kwallo musamman sai ga cewa yanzu shi ana kallon ana kwallo misali musamman ana akwai wani wasu club da su buga kwallo wanda yake yana ganin cewa kila ko wanda yake sporting cikin su ai shi ma maki zai ba a ce don in kace ma taho mu tayi wurin ka sai ya ji maka kasu a bushi don haka zai ji jin zai kamar kasu a yau a ce da yana da wani kwallo wanda yake wanda yake yana sporting din shi za a buga kwallo da shi ya to kaga zai ga cewa da kai magana zuwa kwallo zai ga ka bata mai lokaci to da haka shi yasa abin gaskiya suke da hadari kwarai gaskiya da haka Allah ya tsare mu lafiya mu Allah ya ba mu kokarin aiki da alqur'ani da kuma yawan karatun shi din da haka to ana son mutum ya zama yawan ira yawan karatun qur'ani din to wannan shi yasa ya zama shi yasa ganin shi yasa za ganin mutane saboda rashin kula da qur'ani sai kaga mutum zaka ga cewa ga mutum wai yau za ka ga inda misali wani malami sai ya jawo aya haka malokin ka ji an yan baka an dire maka da sai ka jawo gagar ko sai ka ji wani ma sai ya ji kuma bai taba ko ba cikin Qur'ani cikin ko ko Qur'ani ne abin da azali bai karatu ne shine ka gani ba adiba ba adiba din sai ka ji an jawo ayat Qur'ani wanda bai sani ba sai ya ji maka ma ba aya bace in an ka tage shi an ka ce faɗa mana wace sura take bai iya ko bin daga zaka san kalbi shi ko saboda ba yi ya kai ba to kaga ya kamata a ce in ana dan yi din dai kaga ya zama dai ko da jawo an kai ko dai baka haddace din ba abin ya taushi haka ya zama ko baka haddace ba duk inda za a ja za ka gane ai ko ga ka kir kana tunanin ma ai sura kaza ce wa ga aya ya kamata a ce an samu haka amma sai ya ga mutum da ba da zara an ka wuce sabbi ko an ka wuce hizo na dai ko kuma da baki an ka wuce hizo biyu an kai sama shikenan sai ya ga mutum daga nan kuma shikenan ba ba jawo mai aya yi da ita yi da ita sai dai ka da kai ka ta karatu ka kai shikenan sai dai ka jawo aya ka da kai ka karanta da kanka kaga kaga gaskiya abu mai gaskiya ana sa alkur'ani ya zama an yi haka in an ka zo an ka sami saboda alkur'ani nan don a karanta shi Allah ya kawo shi dama don a karanta shi ba don a ji shi a kallo ba to da haka Allah ya ba mu ikon karantawa din to shine na
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a na ne waka zalika Allah ce to haka nan dai ne a ja'alna laka mun ka sanya gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun ka sanya maka wato aduwan maqiya min mushrike makata kaumika daga cikin wato mushrikan mutanenka sannan ja'alna li kulli nabiyyin to haka nan ne mun ka sanya ga kowane annabi da an kai kamin ka ya rasulullahi su ma mun sanya musu aduwan mun sa musu maqiya su ma min al mujrimina daga cikin wanda aka kafi din amma sai Allah ce wa kafa bi rabbika hadiyan ubangijinka ya isa ya zama mai shiryawa gare ka wa nasiran laka kuma ya zama mai taimako gare ka ala a'ra'ika bisa ga makiyan naka dan to Allah zai taimake ka ya baka nasara don haka adatul lahi abinda al'ada Allah tabaraka wa ta'ala annahu cewa shi ubangiji wadakin sarki watan ba zai watan jingina la yansibu khalifatan ba zai kawo wani halifa ba illa wani sabalahu adofa ce sai sai an kawo shi makiya wadu inda Allah zai kawo wani mai daraja la'alla annabin ne ko ba annabin bane ma'ana sai ya zama kenan wani malami ne a cikin addini mai kula da addini misali kaga matsayin halifan Allah kenan don shi matsayin annabi yake ai kaga magajin annabi ne shi ya to shine shehu radiyallahu anhu yace duk sanda zaka ga naka nan to sai Allah ya sa muhimman bakiya shi ma don haka in kaga habba ka samu wannan mutu ya kamata ma ka tuhume kanka goma to in ya zama misali abun naka ya tayi nomar babu wani wanda yake jin zahin abun naka misali ko kuma wani kiyaya to ya kamata ba ka tuhume kanka wai anya ko abun ga daidai ne ko to nan shine shi yake cewa haka duk wanda Allah ya sa irin wannan yace to sai ya sanya mashi illa wanda sabalahu a duk sai ya sanya mashi yana da makiyaji shi ma min al akabir yace kuma manya za su rika kiyaye gare shi ba an ka fahimta ba wai kanana kanana kamar shi a manya min al akabiri da anna Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi Allah baraki saki tajalla li adama ya yi tajalli ga annabi adamu waje alahu khalifatan sai sa shi halifa ta ko inni ja'ilun fil ardi khalifatan ko to amma karshe da annabi adamu yazo me ya faru ai kaga karatu mu naje kenan sai shi dan yayi mai girman kai ai shi dan babba ne farkon da dan babba ne kware ku tunda babban malami ne kuma mai ibada karshe ka gani sai yazo yayi wannan aiki shikenan sai yazo ya halaka saboda me saboda wani wanda Allah ya sa mai daraja to Allah sai ya sa mashi wato wanda yake maki din daga ciki to sannan haka dai yake cewa yace to amma dai shi yake cewa karshe dai duk wanda zai yi wannan din duk wanda zai wannan to matsayin yana yaki ne da Allah fa da zaran ya zama Allah ya nadan wani ya bashi matsayin sai ya zama kai kuma kana jayayya da girman kai da baka yadda ba yace to karshe abin da zai faruwa fa to zai kasancewa ne kai matsayin kana faɗa ne da Allah eh shi ko gashi duk wanda ya faɗa da Allah kuma habba sai an ce ga sakamakon shi ko to ka gani zaka matsayin mutum ya faɗa da waliyin Allah ne ma'ana duk wanda Allah ba wani matsayi din amma kai kuma ya zama kana jayayya da shi din to matsayin watan kana faɗan da Allah ne kuma gashi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi haka yake cewa ce in ka duba za ka ga annabi nuhu shi ma ai haka an kai daga dan nan shi kan ana ko annabi nuhu annabi Allah mutumin kirki amma sai gashi Allah hada ba shi ma irin wannan din mutumin maza shine dan dane dungurgun na ciki ne to haka ne sai gashi ya zama kafiri ya zama shine yake jayayya da shi ya haka na annabi ibrahim sai Allah ya sa mashi namaruzu shi ma babban kafin nan shi ma sai gashi an gaba shi babban mutum mai jahiya gare shi annabi Musa kuma an gaba shi fir'aun shi ma mai jahiya da shi din mai jin zafi mai kiyaya da shi ya annabi Isa yahudawa yace to kuma haka nan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an gaba shi su Abu Jahal su an manyan su ma yace to wa kazalika haka nan li kulli siddiqin dukkan wani wanda yake mai gaskiya mutumin kirki yace to shi ma sai ya huskanci haka nan saboda me saboda shi shi radiyallahu anhu yace al-ulama'u warasatul anbiya saboda su malamai magada annabawa ne don haka labudda li kulli siddiqin min fir'auni yace ba maka ko kowane irin mai gaskiya ne mutumin kiki sai ya samu nashi fir'auna shi ma fa wai ma'ana maki wanda yake zama maki gare shi din yace amma walakin sai dai hawa sani ma'alu kullu kullu fir'aunin ma'alu man qablahu ku sani fa abinda amma ko ba kowane fir'auna to wancan wannan farko mako ba wancan ta farko ne ita tashi fa wai ma'ana duk wanda zai dauki irin wancan hanya din na watan kiyayya da wani mutumin kirki mutumin Allah to mako masu guda da wancan fir'auna fa ya ce wa ma'alu auliya wallahi shi kuma ma'alu man qablahu su kuma waɗanda an mutanen kirki waliyan Allah masoya Allah inda an maso mako wata mako masu to makomat waɗancan bayan Allah din na farko din su ne na saboda haka ce kamar su annabi Nuhu din da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallama yace to wannan shi yasa Allah ya sanya musu wannan watan makiya din yace kuma wannan ne sunnatan Allah sunna ce ta Allah Allah ta yi karka lamin qabla wajen ta wuce haka abin yake don haka ka'ida ne in dai kana daraja kana da watan daraja a wajen Allah dole sai ka samu makiya to lokaci ya zama kwana adan sai gobe mun dawo insha Allah ta da fata inda muka je dai Allah karba mana kuna kula kuma Allah ya yafi mana alfanci da mai ba muku jalawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan ibadun da muke gabatarwa cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karba mana Allah ya ba mu duk akhirin da a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin da yake wata a cikin wannan wata alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkan jama'ar suka zo a wannan wuri Allah san bukatun kowa Allah ya biya mu da kowa wata sana khairi sannan muna roƙon Allah dukkanin waɗanda suke masu a neman addu'a kan bukatunsu daban-daban duka Allah ya sani Allah ya biya mu da kowa suka kai baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam okay na okay to okay to da na ikon Allah Allah ya karɓa mana gaba ɗaya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma ij'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan wansurna ala man adana واجعلهم هباء منثورا اللهم الطف بنا في تسير كل اسير فان تسير كل اسير عليك يسير ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين